أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Juma'a domin ci gaba a cikin karatun littafin al-arba'unan nawawiyya a darasi na ƙarshe darasi na goma sha tara kenan wannan zai zamanto darasi na ashirin hadisi na attasi'u wal ashirun da muka karanta akwai wata kalma guda ɗaya wanda ma'ananta bai hoto ba wajen tarjama ta na tarjama ta a kuskurance manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cewa mu'azi ibn jabal da ya tambaye shi cewa ya ma'aikin allah yanzu shin mutane har za a riƙa kifar da su a afwan shin za a kama mutane a dalilin kuskuren da abin da ya shahi halishansu yake haɗi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cakure da gaske ya ce sakilat ka ummuka wa hal ya kubbun nasa ala finnari ala wuzuhihim shin ana kifa ba ana kifar da mutane ba ne ba a gidan wuta a saman huskansu manzala ce au alama na khirihim ko kuma a kofan hancinsu ko kuma kenan a kan hancinsu to wannan ita ce kalmar da ma'ananta bai hoto da kyau ba mana khirihim yani suqabil anf sune ƙohohin hanci kenan ka ce hanci kawai ana kifar da mutane a saman huskansu da hancinsu a dalilin abinda hasa'id alsanatim abinda halishansu ya girban musu yau za mu tashi hadisi na hadisi na attasi hadisu salasun afwan hadisi na talatin daidai malai ce an abi sa'alabatal khushani radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha fara da fara'ida fala tudayyi'uha Allah mai girma da buwaya ya farlantar da wasu farillai kenan akwai wasu farilloli da Allah subhanahu wata'ala ya gindaya fala tudayyi'uha kar ku walakantar da su kar ku tozartar da su kar ku wance kalar da su kar ku nuna cewa waɗannan farillolin da Allah farlanta ba komai bane a gare ku fala tudayyi'uha kenan kar ku walakantar da waɗannan ku kaskantar da waɗannan abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta a gare ku wajibi ne duk abin da Allah farlanta a kanmu to wajibi ne a gare mu mu tashi mu ga cewa mun yi wannan abin iya gwargwadon da zamu iya fattaqullaha mastata'tum sannan wa hadda hududan fala tudayyi'uha aw fala ta'taduha wa hadda hududan sannan Allah subhanahu wataala ya sanya wasu iyakoki ya sanya iyakoki fala ta'taduha kar ku ketare waɗannan iyakokin na Allah subhanahu wataala sai sodiya Allah yana ta tilka hududullahi fala ta'taduha waɗannan sune iyakokin Allah subhanahu wataala kar ku ketare su yanzu ka duba a yau dan adam irin ka zai zo yayi doka saboda tahiyar da wasu al'amura da suke da alaka da rayuwa saboda ne ana so abin ya tahi daidai sai kowa yana kaffa kaffa ana article kaza ana wacece kaza almadda ta ce ta nusu ala kaza kuma ila zalika ana kokarin kiyayewa amma a daidai lokacin da zaka samu kaso da yawa daga cikin mutane su kiyaye dokar Allah suna ga cewa kai wannan wani abu ne wanda yake ko kauyanci ne ko kuma a takurawa mutane ne ko makamancin wannan da haka dai ubangiji subhanahu wataala kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah ya yi iyakoki da aka fala ta'taduha kar mu ketar iyakar Allah sannan wa harrama ashiya'a Allah ya haramta wasu abubuwa an haɗu sunayen su hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi har ga sanin da abubuwa da yawa wanda Allah subhanahu wataala ya haramta su to don haka fala tantahikuha kar ku zo wa abin da Allah ya haramta duk abin da Allah ya haramta to kar ku ɗauki kanku ku kai zuwa ga wannan abin da Allah ya haramta wajibi ne a gare ku ku tsaya duk abin da Allah subhanahu wataala ya haramta a gare ku wajibi ne ku tsaya ku aikata shi wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum sannan Allah yayi shiru game da abin da ya shafi wasu abubuwa rahama a gare ku ghaira nisyanin ba mancewa bane Allah subhanahu wataala ya saboda Allah baya mantuwa fala tabhasu anha kar ku nemi wannan abin da Allah bai yi magana akai ba an faɗi muku waɗannan su ne farillai wannan su ne iyakoki wannan su ne abin da aka haramta to ku tsaya daidai na abin da kuma ba ambata muku ba kenan duk abu halal ne kamar da ka'ida ce al'aslu fil ashiya'i al'ibahatu illa ma dallar dalilu shari'iyyu ala tahrimihi asalin komi halal ne sai abinda shari'a ta zo ta ce banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza wannan shine abinda za a yi wannan sannan wannan a bangaren da ya shahi a shismuhu abubuwan da ake ci ake rayuwa tare da su bangaren da ya shahi al-mu'amalat kuma ko kuma abin da ya shahi harakan da ya shahi kasuwanci da sauransu su kuma afwan abin da ya shahi bauta ga Allah subhanahu wataala asmuha at-tawaqquf dole sai ya tawakkufi an san mi Allah subhanahu wataala ya ambata mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine abin da a gurguje wannan hadisi yake karantar da mu da dokokin Allah da subhanahu wataala mu kiyaye dokar Allah mu rika jin cewa wani abu ne wanda yake kwarai da gaske yana bibiyan mu saboda da yawa zaka samu dokar Allah a yau ana nuna mata halin ko in kula ubangiji subhanahu wataala yana cewa wa tilka hududullah waɗancan nan kan ko kuma waɗannan abubuwan da ake ambata muku su ne iyakokin Allah ku a matsayinku na mai imani ne Allah yake jan hankalinku a kai Allah ya ce wa manya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ƙetare iyakar Allah ya nuna cewa abin da ya ga dama zai yi to faqad zalama nafsahu kai ne ka zalunci kanka a dalilin taka iyakar Allah da kai baka isa ka cutar da Allah subhanahu wataala da komai kamar da bayanin karatun ya riga ya gabata abinda ake nihi almuradu man dallaqa أو من غير من طلق على غير ما أمر الله به sannan kuma wa azina fihi duk mutumin da yayi saki tunda nan magana akan saki na farko suratul talaq ne aya ta farko tana bayani akan saki duk wanda ya saki ba akan yanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta ba to la tabbas ya sani cewa ya zalunci kanshi haka kuma dukkan wata doka ta Allah a lokacin da wani zai yi kokarin yunkurin takata to ya sani cewa kanshi ne ya kanshi ne ya wannan ubangiji subhanahu wataala ya ambata a cikin suratul baqara aya ta 229 Allah ce tilka hududullahi fala ta'taduha waɗancan nan kan ko kuma waɗannan bayanai da ake muku har iyakokin Allah ne fala ta'taduha kar ku ketare iyakar Allah subhanahu wataala wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu aw man yata'adda hududallahi fa'ula'ika humu zalimun Allah ya ce duk wanda ya ƙetare iyakar Allah waɗannan su ne azzalimai Allah kai samu daga cikinsu da haka mu yi ƙoƙari mataƙa mu zamanto masu kiyaye doka ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ambata cikin suratul nisa'i aya ta sha uku zuwa sha hudu tilka hududullahi waɗannan su ne iyakokin Allah ko waɗancan nan kan su ne iyakokin Allah abinda aka muku bayani na rabon gado da sauransu wa man yuti'i Allah wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah da manzon shi yudkhilhu jannatin Allah zai sanya shi aljanna amma kuma wanda ya saba fa wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin lalle duk wanda kuma ya saba dokar Allah ya ketare iyakar Allah da manzon shi wannan mutumin Allah zai sanya shi gidan wuta zai dawwama a gidan wutan nan sannan kuma iya da azaba mawalakanciya yani zai walakantu ya tabbatar da cewa yayi yayi abin da bai kamata ba dalilai akan abin da ya shahi taka iyakokin Allah dalilan suna da yawa sannan gaba ta gaba a cikin wannan hadisi shiru da aka yi akan wasu abubuwa to baya halatta a gare mu mu rika bibiyan cewa waɗannan abu kaza miye kaza irin wannan zurfafawa a cikin tambayoyi wanda addinin musulunci dama ya hani akai amma ba mutum magana a ci abin da ya shahi ba kana nema ka san addinin ka ne wannan dole ka tambaya amma abin da ya shafi zurfafawa wannan shine abin da addinin musulunci kuma bai ba mu umarni akai bai ba mu dama akai ba da haka mutum ya tsaya daidai iyakan da aka dora shi wannan shine abin da zai tabbatar maka da imanin ka ya tabbatar maka da haɓakan abin da ya shahi alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala ta zamanto alaka cewa take kyakkyawa da haka kenan abin da dai aka hana ku fala tabhasu anha mazalla ce kar ku yi dubi akan su wannan hadisi ne wanda yake shaqundum yani ya tattara abubuwa masu yawa wanda wajibinmu ne muga cewa wannan abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarni akai muga cewa mun tsaya daidai inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarni kaga nan manzala ya ambata mana abubuwa daban-daban wanda inda zamu kula da su wallahi zamu samu alheri mai yawa a cikin rayuwarmu kaga manzala sallallahu alaihi wasallam ya mana umarnin cewa Allah ya farlanta farilloli daga kar mu kan mu walakantar da waɗannan farillolin na ubangiji mu yi kokarin aikata su gurgurdai da zamu iya Allah ya iyakan ya yi iyaka wanda wannan iyakokin kuma kar mu ketare wannan iyakar zuwa ga aikata abin da Allah subhanahu wataala ya haramta a gare mu sannan kuma Allah ya haramta wasu abubuwa da haka kar mu kai zuwa ga aikata waɗannan abubuwan da Allah ya haramta sannan Allah ya yi shiru akan wasu abubuwa rahama ce a gare mu ubangiji subhanahu wataala yana mai rahama ne ga bayin shi ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima ubangiji subhanahu wataala me zai yi da azabtar da ku idan kuka yi godiya ga Allah kuka bi dokokin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala mai rahama ne mai tausayi ne game da abin da ya shahi bayan shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar mu nemi waɗannan abubuwan da ubangiji subhanahu wataala ya riga ya haramta ni a gare mu alhadisu alhadi wa 30 hadisi na 31 an sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu jaa rajulun qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah karar da gare shi yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi dullani ala amalin ya ma'aikin Allah kayi mini nuni akan wani aikin da idza amiltuhu in aikata shi ahabbani Allah wa ahabbani nas babban magana kenan Allah zai so ni in na aikata aikin nan wa ahabbani nas kuma suwa mutane za su so ni wani aiki ne wannan to kaga wannan aiki ai ba karamin abu ne wanda ya kamata duk wani kowa kasa kunnen shi ya ji tambaya yake wani aiki ne idan ya aikata Allah zai so shi sannan kuma mutane su ma za su kaunace shi kaga wannan ai ba karamin aiki bane ba manzala sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mushi faqala izhad fi dunya yuhibbaka Allah ka guji duniya karka kwadaci duniya ubangiji subhanahu wataala zai so ka din rigimar da ake a yau da dambarwar da ake duka akan mi ake akan duniya ce ake to in ka hudda ta daga cikin zuciyarka ya zamanto a wajen ka batta da wani matsayi kaga zaka zauna lahiya kaga ba za ka yi ƙarya ba ba za ka yi annamimanci ba za ka yi gulma ba za ka yi saboda kana ga ina ma duniya take barantana har a zo a ci haram ko a yi gulma ko a yi tsegumi ko a yi kaza ko a yi kaza ko a yi kaza ko a yi kaza shikenan in ku ka kiyaye waɗannan abubuwan ubangiji subhanahu wata'ala kuma zai so ka kai ga wannan ka'ida ta farko kenan manzalla ce izhad fi dunya yuhibbaka Allah sannan yace wazhad fi ma fi aidin nasi yuhibbaka nasu sannan kuma ka guji fi ma fi aidin nas abinda yake hannun mutane na dukiyarsu da abubuwan amfani yuhibbaka nasu su ma mutane za su soka idan ya lura cewa baka bukatan komin shi baka kudayin komin shi to a lokacin za ku zauna lahiya amma kwaɗai da haɗama da zalama shi yake kai ɗan adam ya baro shi kamar da bahaushe ya jima da yin karin maganan cewa duk wanda ya shiga motar kwaɗai to zai sabka a tashar walaƙanci kaga waɗannan ka duba manzala sallallahu alaihi yadda kamar yadda ubangiji ya bashi jawami'ul kalim kalmomi kumsassu ka duba ce ya ubangi ya manzala a haɗi mini abinda Allah in na aikata shi Allah zai so ni ko mutane za su so ni mazala ce ce ka'ida ce mai sauki ka gushi duniya Allah ya soka ka ji wannan bayanin wanda inda a ce wani ne aka ba shi bayanin ya yi wannan bayanin ba karamin tashi hankali ba ne ba wataƙila ba zai iya ba ma amma shi da yake Allah mashi kyautan kumsassun kalmomi sai ce ka guji abin da ke cikin duniya Allah zai soka ka guji abin da ke hannun mutane mutane za su soka an ƙare amsa ta rage ta hutu sallallahu alaihi wasallam yan wa musulmi wannan hadisi ishtamala hadal hadis ala wasf ala ala ala wasiyatayn azimatayn ya kumshi wasiyoyi guda biyu masu girma ihdahuma ɗaya daga cikin su az-zuhd fi dunya mutun ya guji duniya wa annahu muqtadin li mahabbati Allah azza wa jalla duk wanda ya guji duniya bai zama to bata sha maka kai ba duk wani hayaniya da jagwalgwalo da yake cikin ta zaka kaurace saboda kana ga bata kai matakin da har zaka mata wannan hidiman ba na kai da wani ko kama wani kage ko kama wani ƙarya ko ka ci dukiyar wani ko ka yi ha'inci ko ka yi zalunci ko ka yi yaudara ko ka yi wane ne duk kana ga abu duniya ba ta kai wannan matsayin ba shine wani malami yake cewa idan da dan adam ya fahimci hakikanin duniya bai kamata ba ya saba da dan adam irin shi dan adam irin kuma bai kamata ka saba da shi barantana ka saba da ubangijin dan adam in gaba daya saboda diyan da aka kai aka kawo yanzu muna rayuwa nan da wani ɗan lokaci babu mu kamar yadda kahin wannan ɗan lokacin mu ma kahin mu zo wasu ne suke rayuwa yau ina suke babu su kai kinnan da kake jin cewa kai makura ne kai wane ne kai wane ne wallahi sai an zo an yi lokacin da wanda ya taɓa ganin kama babu shi a ce misali yau kana rayu an aihi wani yaro ɗan shekara biyu wanda ya ganka ko ɗan shekara uku ƙwaƙwallo shi ta ɗin rike cewa ya ganka shi ma sai an wayi gari bayana kai wanda ya ga wanda ya ganka ma sai an wayi gari bayana duniya kina duniya kenan yadda kake ga ana abubuwan nan yanzu haka aka yi a baya ko ba tsaya za a yi ba sai lokacin da Allah ya diga ɗan ɗugon cewa daga nan za a tsaya a lokacin tukun za a tsaya nan da shekara ɗari kai da kake kake kallo na babu kai ni da nake magana babu babu ni babu hira ta babu labari na hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura babu kai babu ambacin ka bat amma yau ga kanan kuma ka sani cewa za a zo a wani lokacin da babu kai babu ambatan ka haka me na rigima Allah subhanahu wataala ya tursasa zuciyar mu akan barin shagaltuwa da abin da ya shahi ita wannan rayuwa ta duniya wanda duk ita take kawo cakwakin da ake ciki na ƙeta ne hasada ne babakin ciki wane ne kaza kaza ga su nan abubuwa jagwalgwalo kala kala duka me yake kawo su saboda duka rashin abin da ya shahi bai wa lahira muhimmanci sannan kuma abin da ke kawo haka kula da duniya da ba ta kiman da ba ta shi manzala sallallahu alaihi yana wasafta ta cewa a wajen Allah ba ta wuce ba ko darajar fifigen sabur battana law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha sharbata ma batta da matsayin fifigen sabro ya saburan duka nawa ne ba da fifigen shi to fifigen shi ma ya yi daraja a wajen Allah sama da duniya ba batta da daraja fifigen sabro to me na rigima shi yasa manzo Allah ya ce mishi izhad ka guji abin da yake duniya sai Allah ya soka ka'ida fa'ida ta biyu da wannan hadisi ya kumsa shine mutum ya guji abin da yake hannun mutane a gaba ta farko da ya kamata a fara magana akan ta shine bangaren da ya shahi az-zuhdu fi dunya akwai ayoyin alkur'ani mai girma wanda sun wuce a lissafa wanda suke magana akan zuhudu mutum ya guji abin da yake duniya ne ya fuskanci abin da yake lahira ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata a cikin suratul a'la daga aya ta goma sha shida zuwa aya ta goma sha bakwai cewa bal tu'thirun alhayata dunya Allah ce bari dai kuna fifita rayuwar duniya ce amma ku sani cewa al-akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alheri ita ce mafi wanzuwa sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata cikin suratul anfal aya ta 67 Allah yake cewa yuriduna arda dunya suna son abin da ya shahi kayan abubuwan duniya ne abubuwan rayuwa wallahu yuridul akhira shi kuma ubangiji subhanahu wataala yana so musu lahira cewa yana so musu akan su aikata aikin da zai sa su samu lahira wannan shine aula a gare su ubangiji ya ambata a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul qasasi ubangiji yake cewa labari game da abin da ya shahi karuna fa kharaja ala qaumihi fi zinati ya huto cikin mutane shi cikin kawa qala allazina yuridun alhayata ad-dunya wanda suke son duniya suke cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun ina kai mu ina ma a ce an ba mu irin abin da muka dan qaruna ya samu ko kuma a ce afwan qaruna ba dan qaruna ba abin da qarunan ya samu ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzun azim ka lalle shi mai rabo ne kamar ga zaka ga mutun ya wuce da wasu abubuwan alfahari na abin hawa ne tsimman sawa ne a ya ci abinci ne ya ƙoshi ya yi haske ya yi wane ne ka rika kai su wane da duniya suna ƙorata wani haya rika cewa mu wallahi kai anya ba gadi muka zo ba ko kuma ba ba rakiya muka zo ba la haula wala quwata ka ji jahili to ka tsaya ka ji waɗanda suka ce ai ƙaruna ya ƙayatar da su ya burge saboda ya hutu a cikin al'ummar cikin ƙawa cikin ado da zinariya da dawakai da fadawa da 'yan alhaji bari mun iya da sauransu wa qalan ladhina utul ilma kaga su wadancan ga magari suka ce suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun ko to su kuma abuta ilmi ja suka yi wa qalan ladhina utul ilma wailakum kai canku sawabullahi khairun ladan da Allah yake bada akai aikin alheri shine mafi alheri akan abin da qarun yake da gaba daya liman amana wa amila salihan ga duk mutumin da ya imani ya aikata aiki na gari shine mafi alheri ka samu lahira shine mafi alheri ba wannan abin da ya shahida tun duniya ba wala yulqaha illa sabiruna ba mai samu haka in ba mutumin da yake da hakuri ba to shi da Allah ya ba mu labarin cewa qarunan nahwa fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ce muka tsaga ƙasa muka zuba shi da da shi da dukiyar tashi da gidan nashi da abin da ya mallakan da wane da wane ne aka shahi kasar kaman ba a yi ba shi ne waɗancan da suka ce ina ma a ce an ba su irin na ƙaruna suka ce kai laula an manna Allahu alaina la khasafa bina in ba dan Allah ruha mana asiri ba ai mu da an tsaga da ashirya mun mun zuba a cikin tunda mu tunanin mu ban mu da abin da yake da an ba dai kuma zuciyar mu tana harara tana hararo mana haka karshe da Allah subhanahu wataala yake ce a cikin waɗannan ayoyi Allah ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna fil ardi uluwan wala fasada Allah ce kaga wancan nan kan gidan lahira muna bayar da shi ne ga mutumin da la yuriduna uluwan wanda ba sa neman wani daukaka da bunƙasa a ban ƙasa fil ardi wala fasada kuma haka ba sa banna a ban ƙasa Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshe kyakkyawa yana ga dukkan mutumin da yake mai tsoron Allah Allah samu daga cikin masu jin tsoron shi to ayoyin da suke magana akan abin da ya shahi a guji duniya gaskiya suna da yawa kwarai da gaske amma bizal qadri kifaya nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata gaba ta biyu na cewa ka guji abin da yake hannun mutane mutane su soka wannan bayani zai zo akan shi in Allah yarda insha Allah a cikin darasi na gaba fatan mu abin da muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa na bari Allah ba mu iko bari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله